بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين kamar da yadda aka saba yanzu insha Allah za mu ci gaba da karanta alkur'ani mai girma muna roƙon Allah Allah ya taimake mu amin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفيكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحي إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين وعليكم السلام
بان غودي والله da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaisa wacce addinin musulunci ya shar'anta a tsakanin musulmai muna kara gode wa Allah wanda cikin ikonsa da baiwarsa da rahamarsa da kaddarawarsa ya kaddara haɗuwar mu a wannan birni na ningi kuma a wannan masallacin juma'a mun haɗu ne don tafsir na alkur'ani mai girma yadda wannan ƙungiya mai albarka ƙungiyar wa'azin musulunci ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wacce take da tarihin kafawar Sheikh Isma'il Idris muna roƙon Allah Allah ya ji kamala آمين
malamin sa Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi Allah ya gafarta masa آمين Allah ka ji ganin yayin mu da kakanninmu da surukanmu wanda suke da rai da mu da su Allah ta mana arzikin cikawa da imani shugaban majalisar malamai a sheikh muhammadu tsariya a jingir muna roƙon Allah ya kara mana imani da taimako da kariya ya taimaki mataimakansa a sheikh yusuf muhammad sambo a sheikh sa'idu hassan jingir shugaban gudanarwa a sheik abdulnasir abdulmuyi daraktan agaji alhaji isa waziru muhammad gombe allah ya kara musu imani da taimako da kariya wannan kungiya mai albarka takan gabatar da tafsiri a wannan birni a wannan matsalashi kowace rana ta alhamis da shi ma mahaɗa wannan alhamis ɗin ta ashirin da biyar ga watan jimada ake hijiriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda yake daidai da ashirin da shida ga watan sha biyu miladiyar aihuwar annabi isa alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu muna cikin wannan sura mai girman daraja suratul yunusa kuma za mu tashi daidai aya ta ɗari da hudu a ci gaba allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ma'ana al-mukallafu wanda aka ɗora musu shari'a in kuntum fi shakkin in kun kasance a cikin kokon domin dini game da addini na ana gaya wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi annabi ce fala'a abu man bautawa allah zai na ta'abudu na min donin lahi abinda kuke bautata wanda ba allah ba wahiyar asanamu su ne gumaka walakin abudu sai dai ina bauta wa allah Allah da ya tawaffaku wanda shi ne yake karɓar rayukanku wa umirtu kuma an umarce ni an akuna min al-mu'minin ya zama cikin mu'minai na yi imani na yi kyakkyawan aiki Allah ka samu a cikinsu amin da wasu Allah yake cewa وأن أقم وجهك للدين حنيفاً ولا تكونن من المشركين kenan wakila ne an ce mini kawai an aƙin waje haka littini hanifa ka tsayar da fuskarka ga addini wanda yake tabbatacce ma ilan ilai ka karkata zuwa gare shi ka bar dota a duniya shine addinin musulunci addini da Allah ce inna dina inda zafin islam ba mamaki ka samu wani gari da manyan su da kananan su da masu shi da marasa shi an da kuma ana ta bin wani abu da ba amma dai shirbuci ne tun da ba addinin musulunci ba sa'annan shi addinin musulunci shi ne in ka yi shi Allah zai ba ka bada in ba ka yi ba zai ma ko kina yin gaggan musulmi ka gode wa Allah Allah ya ma baiwa ba karama ba Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama wa la takunanna min al-mushrikeen kar ka yarda ka zan cikin masu hada Allah da wani Allah baya sauki baya yafiya ga wanda ya dauki haƙƙin sa yake bai wata halitta kawai sai dai Allah ya taimake ka kafin ka mutu ka tuba amma irin tsautsayi zai bai ka ta je farfajiyar kiyama tana shirka to abu ya watsa yi wuta ne dole su hanci ta Allah tsare mu da wasu yalla yake cewa ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الله يقول ولا تدع معناه تركب وفتاوى min duni lahi wanda ba Allah ba ma la ya abin da ba zai amfani ka ba yan abarta ko in ka bauta masa ba abin da zai maka wala ya zo ka kuma ba zai cutar da kai ba in lam ta abu in ba ka bauta masa ba fa innaka fa in fa'alta in ka aikata zalika faradan a kaddare ana da yawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma an wake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba shi sa ke ce faradan a kaddare Allah ya ce fa innaka idan to kai a wannan lokacin in dai ka bauta wani ba Allah ba wato minan zalimin kana cikin zalimai li'annaka domin kai wasaltal ibada ka sada da ibada ila gairi mustahiqi hada wanda bai cancanci amar ibada baya halitta baya komai ba zai cuce ka ba ba zai amfane ka ba kuma ka je kana masa ibada wannan watsewa ta kai watsewa Allah ya kare gaba sai Allah yake cewa وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم الله يتي وإن يمسسك الله بضر in Allah ya shafe ka da wata cutarwa shi ne ka faƙarin kamar talauci wa maradin ko wata jinya falaka shi falahu illahu ba mai iya farin yawa wannan sai Allah shi kadai wa yi wuri duka bikaire idan kuma yana nufin ka da wani alkhairi ya nufe ka da samun wani alkhairi balara da rifazuli ba mai iya juyarwa da ballar Allah abinda ya nufi ka da shi ba mai iya hana Allah ya ce yusibu bihi Allah yana sadarwa da shi ma'ana alkhairi din min ibadi man yasha wanda yake so min ibadihi daga cikin bayansa wa huwa al-ghafur shi Allah mai gafara ne ar-rahim kuma wanda yake mai rahama Allah kamar rahama kenan sadar da alkhairi a hannun Allah yake jarrabawa ta talauci ko ta jinya ita ma a hannun Allah ce wa ya kamata ka wa Allah shi kadai wanda duba shi ba ba a kudda zai iya ba ba zai amfana da kai ba ba zai cutar da kai ba na
قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل الله يقول لك معناته يا أيها الناس يقوم تاني musamman balagaggu al-mukallafun wanda aka kora musu shari'a kada ja akum al-haqq haqiqa gaskiya ta zo muku min rabbikum daga ubangijin famani ta da wanda da ya shiryu bai na ma ya ta dile na si ya shirye ne fadan kansa liyanar tsawaba ita da yi domin sakamakon shiryuwar sarrafu ga akwato gare shi kuma zara wanda ko ya ɓace bai na ma ya zuru alaiha shi ma kansa yawa ba zai cutar da allah ba لأنه مبالغ ذلك domin matsalar cutarwarsa alaiha shi ma a kansa ne wa ma ana alaikun bi wakili ni ban zama wakili rinka bin ku ina tilasta ku ba da sa ku yi dole ko hana ku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan an gama da mutane na duniya ba na gari ko wani goma Allah ya ba mu shirya mai shirya alkur'ani in ka shirya kan ka shirya in kuma ka bata kanka ka bata kowa kuma shi alkur'ani filla filla yake dukkan mu nan akwai ma'lumat na alkur'ani a cikin mu musamman wanda suke zuwa gurin wa'azi to wanda ba sa zuwa ma wa'azi ya bi su ya kama su ba wanda za ka samu yanzu a cikin duniya ko kuma bari rage kan na ce duniya gaba daya amma mafi yawan mutane in ga mutum yana laifi ya san laifi in ka ga mutum ba kidimamman da za ka samu yana zina ko yana luwaɗi ko yana cin kudin ruwa ko shi ɗin yana ba da kudin ruwa in ka tambaye shi ce ban sani ba ne in ma akwai da wahala saboda wa'azi an gama kowa ya ji wa'azi don haka kana yi ne ka san abin da kake kenan laifin ya zama jara'a me yake cewa jara'a ɗabi'ar fir'auna ya san ƙarya yake ya san shi ba Allah ba ne zuciyarsa ma tana musa ma tana cikin ba Allah ba ne amma sai fito ce shi wannan shi ne jara'a kamar yadda in za ka je ka yi zina ko luwadi ba dama ka je ka yi haka sai ka ji yan wa'azi daga Allah Allah ya san ya tuwo ba wani wa'azi ya ja baki ne da Allah ruwa yake ba a daga zuciyar ku za a nace ba kyau ba Allah bai yadda ba kana bari sai ka je ka yi wanda tsautsaye ya jebe shi sai ya ce zai tuba gaba to irin wannan ma ta shafi fir'auna shi ma ce gaba zai tuba ya tuba? na tuba ba kuma yin abin ya yi nisa in kana zuwa kana ɗar'a lokacin da kake zina ko kana ɗar'a lokacin da kake luwadi akwai lokacin da ba ruwan kama sai ka ji ma ba komai in an tambaye kuma ka ce to ni me nayi sai ka duba manyan kafuran duniya kana ka kwatanta kanka da su kana ce ya taba kai komai ba Allah ya kare mu don haka yan mutum ya bata kansa da yawa Allah ya shirya da mu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'o'insa yana ce Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina ya Allah ina roƙonka huda shari'a wa tuqa da tsare dokokin Allah wal afaf da kamewa kamewa kan da je ni gobe kiyama in ga laifi rututu na cuci wancan ko ya cuci wancan ya zalunci wancan ya danna haƙƙin wancan laifi tunda ba ya da kamewa laifi sun maryawa wani ya zauna a gindin bushiya kafin ya tashi in za a nuna masa irin zunubin da ya yi sai ya kama kuka tun daga Allah ya kare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal gina da kuma wadatar zuci wanda ya sai karanci kana cikin sutura Allah ya hore maka abinci ya haure maka tufa ya haure maka gurin zama da sauransu in an ce ya yau sai ka yi tsaki sai ka ce yau ba daɗi allah ya kare to annab sallallahu alaihi wasallam yana roƙon wadata in an ce wadata ana nufin wadatar zuci gaba sai allah ya kace ba
واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين أنا جاء النبي sallallahu alaihi wasallama da al'ummarsa lamirin Allah ce wata bi ka bi ma yi haɗe laika abinda aka yi wahayi zuwa gare ka wasu biyar kuma ka yi haƙuri Allah da wata akan wa'azi wajen kiran mutane wa azamu da cutar wasu duk ka yi haƙuri hata ya kuma Allah har sai Allah ya hukunci cikin al'amarin ka da nasu wa huwa khairul hakimin Allah shine mafificin alkhairin masu hukunci shine adalahu ya bi su adalci wa kada sabaran nabi sallallahu alaihi wasallam hakika kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri hatta hakama alal kufar har Allah ya hukunci akan kafirai wal mushrikin da mushrikai bil qitali da yaqasu wal jizyati da kuma dora musu jizya wato jizya بدأت السورة سورة تافارة بعجب الناس وجن أبو ماماكي دا متعنى سجني أيها الله أكام الله يا وحي إلى رجل زوا دون متن منهم دا تكنسو وختم كما تزو كرشي تشكا بأمر هذا الرجل da umarni ga wannan mutumi din alladhi huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallama bis-sabr wanda shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama sai sura ta cika akan ya haƙuri ala azabun wajen cutarwar mutane hatta ya kun bayyana kuma har sai Allah ya hukunci a tsakanin su ba a wa'azi a share in ka ji ana wa'azi a share to gaskiya ka tambaye da wa'azi yake dole sai an haɗu da tsayar mutane ko ta ƙarara ko ta ƙoyi tudin ba wa'azi ba Allah ya samu dace to ana me ya magana abu haƙuri gaba sai Allah ya kace
سورة هود عليه السلام مكية وها مئة وإحد وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر كتاب نحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سورة هود مكية wannan sura makiya ce wa mawdu'ar ra'isi ko kuma makiya mi'atun wasnatani tana da ayoyi dari da wasnatani an salatu wa ishirun aya tana da ayoyi dari da ashirin da biyu ko dari da ashirin da to mawdu'ar ra'isi wato abinda take karantarwa mafi girma lissura ga wannan sura din huwa al-aqida shi ne wato aƙida tauhidin lahi wajen taɗaita Allah bil ibadata da ibada wal itiqadi da kuma kullewa a cikin zuciya bi risalatar rasul da manzancin manzan da aka haifu wannan a zuciya ke rike shi kuma ba a ajiye shi shine itiqadin salim wal imanul kamil alladhi la yukhaliquhu shakkun wala rayb duk sauran maki ana iya ajiye su tana iya ajiye sallah yanzu sai isha ta yi mai mun yi isha sai asuba amma ita aƙida ba a ajiye ta in kana tafe tana tare da kai in kana bacci tana tare da kai in ka farka tana tare da kai ita ce ake so ma ka zo mutuwa ka mutu da ita shi ne ake ce allah ya sa mu cika da imani allah ta mana bayar haka Allah ya ce alif lamura Allahu a'lam bi muradihi bi zalik Allah shi ya san abin da ke kunshi a cikin wayannan harufa hadal kitab ko hada kitabun wannan littafi ne hukimat ayatu an tsara ayoyinsu ajibun nazmi wanda suke da abban mamaki wajen tsara su wa bari'il ma'ani da kuma ma'anoni na ƙarshe a tunanin ɗan'ada kuma fustilar sannan aka rarrabe aikoyina aka bayyana bil a haka da hukunce-hukunce wal kisas da kisoshi wal mawa'iz da wa'azuzzuka min ladun hakimin kabir daga allah shi ne alhakim alkabir wanda yake mai hikima kuma wanda yake mai ba da labari na
ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير الله تعالى تعبدوا إلا الله كان مقبوتا وقوة سيدي الله شكرا إنني لكم lallai ni a gare ku menu game da abin da nake faɗa nan nazirun mai gargaɗi ne bil azabi in kafartu akwai azaba in kun kafarci ba karɓa abin da nake gaya muku ba wa bashir kuma mai bushara ne bi tsawabi akwai lada wato in amantum in kun yi imani wanda ya imani ya dace ya karɓi kiran kenan kuma shi ne dacewa Allah kuma na baiwa da karɓa domin sai Allah yake cewa وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله نعم وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إذا وأن استغفروا ربكم قلوك الله غافرا قلوك أبنجزك غافرا من الشركي wa shirka musamman mutanen annabi hudu na lokacin an yi dumu-dumu da ita Allah ya ce kuma tubo ila isa na koma zuwa ga Allah bai da'ati da yin da'a yumatta kuma Allah zai ji yadda ku daɗi fi duniya a duniya mata'an hasanan daɗi kuma wanda yake mai kyau a rayu cikin kwanciyar hankali da yalwar arziki ila ajalin musamman za a bar kwarar zuwa lokacin da aka ambata wannan ya mutu a je a rufe shi a marjana iza a yi mata aziya wancan ma haka iya da ya zama ku wayuti kuma allah ya ce ya zo wa wato fil'akirta a lahira kulla zai fadlin dukkan ma'abucin falala fadlahu ya zo masa da falalarsa shi ne ya bashi aljanna Allah ya ce wa in tawallau in ko kun juya baya annabinsu yana kaya musu fa inni akhafu alaikum ni ina jin tsoro akan ku azaba yawmin kabir azaba rana mai girma shine ranar lahira abinda annabi nuhu ke bude ke ta kokarin gaya musu su bi Allah su bar fajirci su bar laifuffuka musamman shirka da tsafe-tsafe ita Allah zai je da ku daɗi har ya zuwa ƙarshen ku sa'annan bayan ya je da ku daɗi gobe kiyama wanda ya aiki lada a bashi ladarsa su a matsautsayi ya hau kansu ba su daina ba sai da Allah ya taimo musu iska da ba ba a taɓa yin irinta ba ta bala'i saboda laifinsu ya kai laifin Allah ya kare mu sai ya zama da cewa an musu ajali rana daya ba wani damuwa da cewa wannan sarki ne wannan talaka ne wannan babba ne wannan karami ne nauji ne ko mace duk suka mutu ba mai binne wani Allah ya kare mu gaba sai Allah ya cewa إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير Allah ya ce ilallah zuwa ga Allah ne marfi kuma komar ku take ta sama kake ko ƙasa ina ne makomarka zuwa ga Allah ne Allah ya ce wa huwa shi kuwa Allah ala kulli shay'in bisa kowane abu qadirun mai iko jiya da kazabi za ka dawo Allah yana ganin ka rishin in kuruciya ce kake ji da za ka yi basira ka duba dattawan garinku za a gane cewa su ma sun yi kuruciya kamar kai duk kuma ka koma gefen garin sai ka je ka samu ga wasu nan duk a kabari kuma shi kabarin da masu kuruciya da ba wanda ma ba ba shi da kuruciya kabari yana masa mara abadan ajalin siyasa to me dabarar ka shi ne ka biya Allah ka mana bayan rabin ka gaba sai Allah yake cewa ألا إنهم يفتون صدورهم ليستخفوا منه na'am ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون Allah ce ala إنه عليم بذات الصدور Allah ya ce ala saurara innahu lallai su al-kuffaru qawlu munafiqun kafirai ko kuma munafikai yasununa sudurahum suna kawar da zukatansu wato liyas taqfu min dan ma kar su gane ko su ji abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake wazi da shi shine kai la yasma'u dan kar su ji shi wato kitaballahi kasdi littafin Allah wala zikrahu ko ba za su ji ambatan Allah Allah ce ala ku saurara shi ne yasa ga shuna ziyabahu lokacin da suke sa tufarsu a kansu su rufe idansu ya alamu ma yi sirruna Allah yana sana abin da suke sirrantawa ko ma yi ulinun da abin da suke bayyana inna lallai shi Allah alimun masani ne bi zatin sudo da abin da yake cikin zukata kafiran da an yi kafirai ba ha ha yanzu yan tsito ne domin kafiran su saboda kasu ga annabinsu na farko sun doso gusa sai su kawar da zuciyarsu su shaƙatar da shi ba sai kamiyar zuciya dama ta ɗauka ba tube ba su bayar ba za a in sun zo don kasu ga shi tun da ganin annabi za a gane cewa wata halitta ce ta Allah ba wai haka kawai ke kamar sauran mutane ba mutum ne amma akwai miza don haka don kasu gan shi shi su rufe idan su kawai su wuce ba su gan shi ba su ji shi ba lewa da hankalin su kafin ya kai kafin to ba su ba har muna an zamanin suna yi haka amma yanzu ka zama na wannan lokacin kafin zai zauna a wurinka ka yi ta abin nan yana wani ma shi ɗan ne duk ya ce na kace a'udhu billahi sai ruga da ba to shi dan mutum ko kace a'udhu billahi sai ga da ba Allah ya kare mu gaba sai Allah yake cewa وما من دابة دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها
نعم كل في كتاب مبين
Allah ya ce wa ma min dabbatin babu wata cikin dabbobi fil ardi a bayan ƙasa iya ma ya dubu alaiha shine wanda yake dundunki a kan ƙasa kenan ba ana nufin sai rakumi kawai ko doki ba mutum yana ciki aljani yana ciki duk wanda yake taka ƙasa Allah ya kira shi dabba shine ma ya dubu alaiha illa ala Allah ya rizuqaha face arzikinta yana hannun Allah ta kafara bihi fadlan minhu Allah ya jibanci wannan farala ce da gare shi wa ya'lam mustaqarraha kuma Allah ya san maskanaha gurin zaman ta fi duniya a duniya aw silbi ko kuma lokacin da take cikin tsatsu Allah ya sani wa mustawda'aha da kuma makomarta ba da lamautu bayan mutuwa aw fi rahimi ko rahimi ko kuma lokacin wato da take cikin mahaifa Allah ya ce kullum duk wa'annan fi kitabin mubin yana cikin littafi wanda yake bayyane shine ranar mahfuz ba wai sai abin ya abu ne a rubuta ba a rubuce ki dukkan wannan a rubuta ka za ka zo ka kwanan ka nan a tanin fashin ka an kirga kuma ko ɗaya ba zai ƙaru ba iya awa ɗari da ka yi a duniya an kirga ba dama ko ta tsallake haka nan kuma ga Allah ya samu dace Allah ya samu yan aljanna gaba sai Allah ya kirshe
وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا
nan ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين Allah ya ce huwa ladhi khalaqa samawati wal ard shine wanda ya halitta samai guda bakwai haka nan kasa fi sittati ayamin a kwana shida wato min miqdari ayamin duniya gurgudun irin kwanan duniya din wa kana arshuhu ala al-ma'i al-arshu ya kasance qabla khalqihi ma kafin halitta sama da kasa ala al-ma'i yana kan ruwa wallahu a'lam Allah shine mafi sani wato bi muradihi bihi da abin da Allah yake nufi da wannan wal imanu bihi wajibu maka imani da shi wajibi ne Allah ya ce al'arfi sai na karba kai ma ka zaka fada kuma ka zaka yarda Allah ya ce liyabluwakum dan Allah ya jarrabe ku ma'ana ya bi jarrabe ku jarraba din nan aikin da aka ba ku a nan duniya ayyukum waye daga cikin ku ahsanu amalan wanda ya fi kyakkyawan aiki shi ne adawa da lahi wanda ya fi ɗa'a ga Allah wa kullum ma kana a faƙalin sunna ko kuma duk abin da ya dace da sunna ƙaunan wa fi'ilan wa itikada faɗa ne ko aiki ne ko kullewa a zuciya ba huwa a sanu amalan wanda shi ne kyakkyawan aiki ba kai da za ka kinta da wa kanka ba da yake kyawun ake yin abun ba karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ko ga yake kyawa a ga yanzu da ake maganganu a kan ɗariƙun sufaye akwai wanda tsakaninsa da allah yake yadda ya karantarwar haka yake kuma yana yi da ikilasi to amma kuma ba karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da an samu lam'a ana domin abinda ake cewa mai kyau shine ma kana kalisan sawaba abinda ya zama an yi don Allah kuma irin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace gaba sai Allah ya ke ce Allah ya ce wala in qultahu kuma tabbas su mutane in ka ce musu wato wala in qultahu lokacin da ka ce musu innakum mabawun innakum marqutun lalle ku za a tayar da ku ba'da mutu bayan mutuwa la yaqulan la yaqulan la yaqulan za su ce alladai na kafar wanda suka furta in haza ba komai ba ne wannan illa sihirin mubin sai dai sihiri bayyane kusan dama babban aiki wanda zuciya take dauka ai shi ne sanin bayan mutuwa akwai tashi akwai hisabi wani shi ya dauka in an zo aka yi ta hayaniyar nan a nan duniya shi ke na an bata kafiri ne ya je ya samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda zuciyarsa tana shakka da yadda ba kuma gashi alkur'ani yana kwacikarsa ya ɗaga ƙashi fari star a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man yuhil izama da huwa rabi yanzu ƙashi in ya ya zama fari ya rididdige waye ne zai tayar da shi Allah ce qul yuhyi alladhi قل يحييها قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم Allah ce qul kace yuhyi yuhyi alladhi ansha'aha wanda ya kage ta awwala marra shine zai raya raya ta wa huwa bi kulli shay'in هو بكل خلق عليم wa huwa bi kulli kalbin alim kuma kowace halitta Allah yana sanar da ita yanzu ba ka yi a duniya sai a yi ka inda an wani mai wahala ai ya fi wahala wannan to da aka yi kuma a dawo da kai mai wahala ta ciki Allah ya samu dace kana gari a duniyan cama sai ka je ka samu yanzu yadda muke zamanin nan ko yadda muke a zamanin mun nan sai a ɗauko mana zamanin su saddauna a nuna mana kamar suna da waye wannan Eh, mutum da ya ce mutum ne ai ana ce ta duniya allah ya ba da ikon mutum ya yi haka to ya ubangijin mutane sai dai zaɓa ya haka ne allah ya samu dace gaba sai allah ya ke cewa ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون allah ce wani in akarna tabbas in mun wato jinkirtar da al'ummul azaba azaba ila ummatin ma'aduda zuwa ga wani lokaci azabar ba ta zo ba sai muka dan jinkirtar layakulan da za su ce ma ya haɗe su to azabar da bai tsare ta ne suna izgili ma ma'ana me yasa ma ba ta sauka ba Allah ya ce ala ka saura ka saurara yau mai yaƙi ranar da azaba za ta zo laisa masarufan anhu ba mai iya tunkuɗe ta a kansu ba wanda zai iya mayar da ita baya wa haƙa bihim kuma ya riske su ma kanu bihi ya sta'aziyun abinda sai su ce suna isgiri zai kama su Allah ya kare آمين na
ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه na إنه ليئوس كفور wannan ɗabi'a ce ta mutum sai dai in Allah ya sa mai imani ne Allah ka sanya mu ciki آمين Allah ya ce wala'in wala'in azaqana wala'in رزقنا الإنسان من wala yana رحمته.
sakanar insana tabbas in mun ɗanɗana wa ɗan adam shine alkafir wanda yake kafiri minna rahamatan muka ɗanɗana musu rahama da gare mu zuma da za'ana hasa nan sai muka kwaɓe ta minu game da shi innahu to a wannan lokacin layutun kafur sai dai bai tsammani game da rahamar ubangiji sai kuma ya kama kafirci abu ya haɗu ga talauci ga tsiya ga kuma kafirci ta gano kama hanya sai wuta ke نعم Allah ya kare آمين na ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني na إنه لفرح فخور Allah ya ce wala yin aka tsana kuma in mun ɗanɗana masa ni'ima ni'ima ba da darra bayan wancan talauci ko tsanani sai aka sa masa ni'ima shi ne masar ta shafe shi laikulan da sai ya ce haza laikulan na haza ليقولن ذهب السيئات ذهب السيئات مني عني.
إيه، ف- ذو- ذهب السيئات عني sai ce kai wannan mummuna masifa ta gushe daga gare ni ma'ana maimakon ya gode wa Allah sai alfahari ko ya ce hikimarsa ko wayansa ko ya ba idan ganta wannan ga wasu مم.
innahu Allah ya ce lalle shi lafarikun mutum ne mai alfahari mai jiji da kai fakor mai girman kai allah nasu akan mutane ga ɗabi'ar ɗan wato wanda ba shi da albarka ɗan wuta in yana cikin talauci ba ya tuna allah sannan idan allah ya saukar man na'ima mai muka yi gode wa allah kuma sai kama ta kama in ga mutane cikin ni'ima ko keke ne balle a ce mashin ko mota ko sauran ni'ima in ka ga mutum ya samu wannan ni'ima sai kama alfahari to shi ke ka kirga masa ranar sauka domin allah ba zai yarda da kai kana wa mutane alfahari kuma abin ya ci gaba ba amma in kai tawazi'u man tawaza'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah wanda ya tawadi ya kaskantar da kansa Allah ya daga darajarsa wani ko keke a ransa kawai sai rika cewa kaga mutane ba sa son keken nan dan haka yi zai yi bol bol wai shi yana kula da su bai san yiwa yana wa kansa sanadin karewar abubuwa amma in ka kama abu ka rike shi gamsam rike shi ba wai kamawa za ka yi ba tawazi'u kyautatawa kaskancin da kai rashin alfahari shi ne zai dawo da shi amma girman kai ba da yi ta da a nan duniya ba zai ala yi gaba sai allah yake cewa إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات na أولئك لهم مغفرة وأجر كبير allah ya ce illa lalazin da sabaru sai da wanda suke haƙuri ala dora lokacin da suke cikin talauci ko suke cikin rashin lafiya suka yi haƙuri kuma wa amilu salihati suka aikata aiki mai kyau cikin ni'imar da Allah ya ba su ba su wuce gona da iri ba wani in Allah ya ba shi ni'ima to ya samu damar sakamaka ba zai bai a garin su ba zai shiga mota ta motar duniya ya je kama hotel ya tare saboda mai Allah ya hore masa Allah ya ce to wa'anda su suka yi hakuri a lokacin talauci suka yi hakuri a lokacin ni'ima wa amilu salihati suka yi kyakkyawan aiki kula a ikito wa'annan lahun mazuratun suna da wata irin shafa wa ajarun kabir da kuma lada babba shi ne gidan aljanna allah ka ba mu na to alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyi karim Allah ya saka da alkhairi